أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kan mu mance yau muna shidda ga watan safar hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1444 wanda ya daidai da biyu ga watan September miladiya na da 2022 haka ne ko sati da ya gabata mun fara karanta babu tawqiril ulama'i wal kibari wa ahli al fadli wa taqdimihim ala ghayrihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim mun karanci hadisi na farko a cikin wannan babin za mu tashi kan hadisi na biyu kuma shine halauci gaban hadisin abi mas'ud uqba bin amr wadari al-ansari radiyallahu anhu قال المؤلف رحمه الله وعنه يعني هندغ عقبة أبي مسعود عقبة عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya taba kafadunmu a cikin sallah waya kulu iya cewa stawu wala takhtalifu ku daidaita ku gyara sahu kadda ku samu sabani fatakhlifu qulubukum idan kun yi haka zukatanku za su saba zamanto babu nau'i na soyayya tsakaninku babu kwanciya hankali tsakaninku babu ra'ayi tsakaninku idan zukata suka saba to al'amari kiyayya za ta shiga da rashin fahimtar juna liyaliyani minkum ulil alhami wan nuha wanda za su biyo ni baya wanda za su tsaya a bayana cikin sau su ne ulul ahlami ma'abuta hankula ko balagaggu wannuha ma'abuta hankali wanda suka kai gwarzo suka zamanto gwarzaye ne a cikin hankali sun mallazina yalunahum sannan wanda suka biyo su baya in an samu sahun gaba manya-manyan mutane masu ilimi sai a biyo kuma daki taki mataki-mataki sun mallazi na yalunahun sannan wanda suke binsu kenan in son samu ne bai dace ba a ce ƙaramin yaro a same shi amine a cikin sahun gaba musamman ma gab da liman domin mai yiwa wata larura ta samu liman yaro karami wanda bai san hukuncin sallah ba ya zai liman kuma ba wani wanda yake kusa da shi faratana ya jayo shi sai dace zamanto haka nan idan wanda bai san hukumce-hukumcen sallah ba hallo bai dace bai tsaya gab da liman ina ana bukatar ma'abuta wanda suka zamanto sun san hukumce-hukumcen sallah masu hankali balagagu sai su tsaya gab da liman domin ko da wata larura za ta samu liman za su iya jayo zai iya jayo wani daga cikinsu ya ci gaba musu da sallah rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama liyaliyani ya biyo bayana wa bi takhfifin nuni ana wa nun ba a wa nun karhi a sauƙaƙe take walaisa qablaha ya kuma babu ya gabanin ta liyaliyani ba yalini ba liyalini a a liyaliyani wa ruya bi tashdidin nun wata ruwaya ta zo ana wa nun shadda ma ya qablaha gaba da ya gabaninta wa nuha al-uqul ana nihin nuha nan masu hankula wa ulul ahlami humul balighun na ma'abuta maholki ana nihin balagagu wakila ahlul hilmi wasu malamai suka ce ana nihin ma'abuta haƙuri wanda suke da tsananin haƙuri wal fadl da fifiko nan nan babu ya ƙara karantar da mu matsayin manya wanda san shekarunsu sun ja wani abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yulunahum haka hadisi Abdullahi dan Mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma'abuta hankula daga cikin ku balagaggu masu hankali su biyo ni baya sannan wanda suke bayan su mataki na biyu kenan salatan sai da wadu wannan su uku wa iyyakum wa hay'atul aswaq ka shedun ku da kamannin zaman kasuwa a cikin sallah kasuwa kowa inda ya ga dama yake zamna ku wance ya kalli wance wance juya wance wance ya karkace wance ya na a'a sallah ba haka bane ba za ku daidaita da sau tsaf ka fada da ka fada ba wanda zai yi gaba ba wanda zai toge qala rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi ha wa haishat hayat tutub ma'anar su guda na'am قال وانا ابي يحيى وقيل عن محمد سهل بن ابي حثمه an samu wannan hadisi daga abu yahya usman al suka ce abu muhammad shine sahal dan abi hasma bi fathil ha al muhmala awa ha fataha wadda ba ta da diya ba jimun ba ba kha'un ba ha'un hasma wa iskan sa al muthallatha kuma da yi wa sa sukuni dauri muthallatha wadda take da ya'ya guda uku ba ta ba ba ya ba sa'un muthallatha al'ansariyu mutumin madina radiyallahu anhu wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi an abi haithama al'ansariyi kenan ƙala in talaka abdullahi bin sahal wa muhayyisatu bin mas'ud ila khaibar abdullahi dan sahal da muhayyisa dan dan mas'ud sun tahiya zuwa khaibar wahiya yau ma'idin sulhun a wannan lokaci da suka ta yi haibar ana cikin sulhu tsakanin musulmi da ƙuraishawa babu yaƙi lokacin da suka ta yi ƙala da mutanen haibar afuwa fatafarraƙa sai suka rabu da juna wa muhayyisatu wa na'am abdurrahman fatafarraƙa sai suka rabu da juna فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل سي محيصة يزوج عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا الحالي إيا مرجيني أتكين جيني أنكشش ya yi dame-dame da jini wasu sun kashe shi fadafanahu sai abdullahi ya binne shi muhaisa ya binne ya binne shi thumma qadima almadinata sannan ya zo madina fantalaka abdurrahman bin sahal sai abdurrahman dan sahal wa muhayyisatu da muhayyisa wa huwayyisatu da huwayyisa ibna mas'ud diyan dan ibn mas'ud diyan mas'ud ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tahi su uku wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa dhahaba abdullah abdurrahman yatakallam sai abdurrahman ya so ya fara magana faƙala kabbir kabbir mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a babba ya fara magana babba ya fara magana kenan shine karamin su a ciki kai ga babba ga dattijo a samu dan karamin yaro shine zai fara magana akan wata mas'ala ko wani zance ko abin da ya kama da haka bai dace ba inda babba to babba ya kamata yayi shugabancin wani abu na magana ko na wani hukunci Allahumma sai an wakiltar da karami wa huwa ahdathul qaumi shine mafi karamin a cikin mu shine mafi karami zama karami fa sakata sai Abdurrahman ya kyale fa takallama sai suka yi magana su biyu fa qala atahlifuna wa tastahiquna qatilakum za ku iya rantsuwa cewa Yahudawa suka kashe muku ɗan uwa kuma ku cancanci jinin shi, diya shi, wa zakara tamamal hadith ya ambaci cikamakin hadisin lokacin da suka ce a ba za su yi rantsuwa ba suka toge a kan rantsuwa. Mutafakun alaihi wa hadisi imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama kabbir kabbir ma'anahu yatakallamu al-akbar wanda ya girma ya fara magana shi ya dace da yi magana game da karami wannan mana karantar da mu matsayin babba da tijo da girma duk mutumin da ya hika shekaru to iya da wata falala a kanka dole ka yarda da wannan fifiko da Allah maɗaukaki ya kaddara ya hika a wannan bangare sabanin halin da ake shiga yanzu yara ko matasa ba kun da ya dame su da dattijawa aka ga mutum ya yi abin da yake so alhali kuma ga na gaba da shi wannan ba tabi'a ba ce ba ta musulunci musulunci ya yi umarnin babba a ba shi matsayin shi na girma a girmama shi وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد يعني في القبر أنسى من حديث جابر بن عبد الله وأن الله تكارت تبتع دريش ce annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ya kasance iya hada mazaje guda biyu a wa'anda aka kashe a yakin Uhudu a cikin kabari guda yani fil qabr ana nihin a cikin kabari guda maimakon a yi ta gina kabarruka kowa a wani a mai kabari na shi sai a yi kabari babba wanda zai kumshi mutum biyu sai a nasa su a cikin wannan kabari guda ثم يقول سنما زال صلى الله عليه وسلم سيتي أيهم أكثر أخذا للقرآن وانيني واندي هي حرد القرآن وانيني اندي واني دك تكنس القرآن ميكلمة دوبا مغا مسعين لتاهم الله مدوكك حتى أتكن كبري فللا القرآن تنانن تارد مأبوجنش قال فإذا أشير له إلى أحدهما qaddamahu fil lahad idan aka nuna mashi ɗaya daga cikin su sai gabatar da shi a cikin wannan kabari sai zamanto shine a gaba wannan a baya rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wa ibn umara radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan umar wa'anda yarda Allah ta kara tabbata a gare su annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala yace annabi wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace arani fil manami atasawwaku bi siwak ina gani na a maholki ina aswaki ina tsabtatar da bakina da aswaki faja'ani rajulani sai wasu mutane guda biyu suka zo mu ahaduhuma akbaru min al-akhar dayan su yahi dayan girma nan ta ɓangaren shekaru wallahu alam فناولت السواك الأصغر سنبا ونن كرم الناس نباش أسواكي فقيل لي سأكت من كبر فارباب الضم سننكبا كرم فدفعته إلى الأكبر منهما سنميك أوا ونن وندي زمن تسيني بالضم nan kaga a rabo ma in za ka yi rabo ga babba ga yaro baka farawa da yaro za ka fara ne da babba sannan ka ba yaro rawahu muslim musnadan imam muslim ya fitar da wannan hadisi dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal bukhari ta'liqan shi kuma imam al bukhari ya dangana shi da sahabi bai dangana shi bai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi fakat bangaren sahabi ba tare da isnadin ba wa na abi musa radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abu musa wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dhishayba almuslim na daga girmamar da Allah madaukaki girmamar da ma'abucin hurhura musulmi duk mutumin da kaga musulmi ne hurhura ta huto mishi to iya da haƙƙi a kanka na ka girmama shi ka ba shi matsayi wa hamilil qur'an da wanda yake ɗauke da alqur'ani maharcin alqur'ani ghairil ghali fihi ba wanda ya huce gona da iri ba wanda yake gwada shi mahardaci ne iya tankawo da shi iya alfahari ko wanda zai ka kawo wani salo daban wanda ba a san shi ba to banda shi ba shi ba wal jafi anhu kuma ba wanda yayi watsi da alqur'ani ba ba ruwan shi da shi ba abin da ya dame shi da alqur'ani mai girma ko kuma wanda ya karance shi amma dokoki na alqur'ani ba ba shi ba shi bai ya aiki da alqur'ani mai girma ba wannan ake nihi ba wa ikrami dhis sultani al muqsid kuma da girmama ma'abocin mulki ko wani iko mai adalci al muqsid wanda yake da adalci ma wannan iya da haƙƙi akan ka ka girmama shi قال حديث حسن رواه ابو داود حديث حسن امام ابو داود يفتر دشي نن كما امام الالباني رحمه الله يا كيوتتر دشي a cikin sahihul jami' kalkashin hadisi na 2199 wa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wannan mun sha cewa wannan isnadi shine yake cewa wujada an samu wannan hadisi daga amr dan shu'aib daga mahaifin shi daga kakan shi radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifu sharafa kabirana kabirina baya daga cikin mu dan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi kamantar da wani ya ce baya daga cikin mu ana nihin al'umma ta gari ta ƙurai mabiya na manzala sallallahu alaihi wasallam cikakku baya daga cikin mu man lam yarham saghirana wanda baya jin kankarmu asa ko su subhanallah ba su da rahma ko kadan ba su da jin kai daga wanda suke kalkashin su to wannan baya daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kurai wa ya'rif sharafa kabirana halo baya daga cikin mu wanda bai san matsayin babban mu ba shi a wurin shi da babba da yaro da sa'an shi duk ɗaya ne shi ma wannan baya daga cikin al'umman manzala sallallahu alaihi wasallama ta kwarai na'am qala hadithun sahihun rawahu abu daud hadisi ne ingantacce imamu abu daud ya fitar da shi da imamu tirmidhi wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahih imamu tirmidhi ya hukunci akan wannan hadisi ce hadisi ne mai kyau ingantacce wa fi riwayat abi daud haqqa kabirina wanda bai san ba haƙƙin babbanmu nam قال المؤلف رحمه الله وعن ميمونة وعن ميمون بن أبي شيب شبيب رضي الله عنه an samu wani hadisi daga maimun dan abi shabib wanda ya da- wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi anna aisha ta radiyallahu anha cewa aisha ummul mu'minin wanda da Allah ta kara tabbata a gare ta marra biha sa'ilun wani mai tambaya ya je wajenta iya roƙonta fa atatuhu kisratan sai ta bashi guntun biredi ko tamiz dan guntu wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa haibatu wani mutum ya huce wajenta wanda na tare da tufa ta alkurma da kama cikakka mai kyau fa aqa'adatuhu sai ta zamnar da shi fa akala sai ya ci abinci ta bashi abinci ya ci maimakon ta bashi guntu sai ta bashi abinci ta zamnar da shi ya ci fa qila laha fi dhalika mutane suka ce yau Aisha radiyallahu anha ya akai wancan ya zo kin bashi dan gurtun bread wannan kuma kin ba kin zamnar da shi kin bashi abinci saboda tufa shi da kamashi fa qalat sai Aisha radiyallahu anha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amince shi su kara tabbata a gare shi ce anzilun nasa manazilahu ku ba mutane matsayinsu kowa ku ba shi daidai matsayin shi sai dai hadisi ne mai rauni qala rawahu abu daud imam abu daud ya fitar da shi da'if wa abu daud wa da'afa al-albani fi da'if al-jami imam al-albani ya raunana da wannan hadisi a cikin da'if al-jami kalkashin hadisi na 344 lakin qala maimunu lam yudrika aisha sai da yace maimun abu daud da ya kawo wannan waya sai ce sai dai maimun bai riski ba aisha radiyallahu anha idan hadisi ne munqati bai riske ta ba kuma ya ce ta faɗi wa qad zakarahu muslim fi awwal sahihihi ta'liqan imamu muslim ya ambaci wannan hadisi a farkon littafin shi sahih ta'liqan bai kawo da isnadin shi ba qila ko qala fa qala dhukira an aisha kinan da sigatar tamrid an ambata daga Aisha radiyallahu anha gane ku qalat amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace mazala sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu an nunzila an-nasa manazilahum mu sabkar da mutane daidai matsayin su kowanne mu bashi matsayi babba mu bashi matsayi na na girma yaro mu bashi matsayin shi na karami mai iko mu bashi matsayin shi na mai iko malami mu bashi matsayin shi na malamtaka wa zakarahu al-hakim imam hakim ya ambatar da wannan hadisi abu abdullah fi kitabihi wanda yake da alkunya abu abdullah a cikin littafin shi ma'rifatu ulum al-hadith ma'rifatu ulum al-hadith littafi ne na mustalah al-hadith na daga cikin manya-manyan littattafai na mustalah al-hadith wanda aka wallahar da su da farko وقال هو حديث صحيح yace shi kuma mai hukunce ce hadisi ne ingantacce wa ibn abbas radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wa an yarda Allah ta kara tabbata a gare su qala yace qadima uyayna bin hisn uyayna dan hisn ya zo ya gabato fa nazala ala bin akhihi al-hurri bin qais sai ya sabka wajen ɗan ɗan uwan shi mai suna hur ɗan kais wa kana minan nafar alladhina yudinuhum umar radiyallahu anhu na daga cikin mutanen da abdul umar dan umar bin khattab wanda ya zamanto kamar ba sa jituwa da su da shi da su wa kana al-qurra wa ashabu majlis umar makaranta alkur'ani na mazaunin Umar dan Khattab abukan shi wa mushawaratihi da wanda suke ba su shawara kuhulan kanu aw shubbana gwaraza ne inan da tijawa ne ko kuma samari ne fa qala uyayna li abi libni akhihi sai uyayna ya ce wa dan dan uwan shi ya ibn akhi ya kai dan dan uwana laka wajhun inda hadal amir kai kana da matsayi wajen wannan shugaba iya nihin Umar dan Khattab radiyallahu anhu shi ba zai kai kanshi ba amma sai labe da dan dan uwan shi qala fasta'zin li alai nema min izini in je in gaji fasta'zana lahu sai nema mai izini wajen Umar dan Khattab radiyallahu anhu fa'azina lahu Umar radiyallahu anhu sai Umar dan Khattab ya bashi izini ya zo ya ganshi falamma dakhala lokacin da wannan mutum ya shiga wajen Umar radiyallahu anhu qala hi ibn al-Khattab yace ya kai dan Khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazla ina rantsuwa da Allah kai bakka ba mu wani abin kirki wani abu mai girma bakka ba mu shi wala tahkumu fina bil adl kuma baka mana adalci zaka mana hukunci baka mana hukunci da adalci kaga wannan magana ce babba mai girma Umar radiyallahu anhu wanda tarihi ya shaida khilafa shi cike take da adalci in ana buga hukunci na adalci misali ana buga da khilafa ta Umar radiyallahu anhu wanda zai zo a matsayin shi shugaba ya je daji ƙarƙashin itace ya zamna ya kwance ya rera saboda adalci baya tsoron wani zalimi wanda zai zo nemi haƙƙin shi da ƙarfi ko da wani abu sabanin yanzu sai da rundunoni za a yi tahiya sai ce a bakka mana adalci فغضب عمر رضي الله عنه حتى حم أن يوقع به Umar radiyallahu anhu ya shi haushi ya hasala har sai da ya zo ya rubuta a kan shi. Faƙala lahul hur sai hur wannan ɗan ɗan uwan shi sai ce mai ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ka tunawa cewa Allah madaukaki ya ce wa manzon shi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi khudhil afu kai riko da rangwame ka rangwamta wa'mur bil urfi kuma ka yi umarni da kyakkyawan al'amari ko kyauta ko kyakkyawar tabi'a wa arida anil jahili kuma ka kauda kai ga jahili mu tabbata wannan jahilci ne tuhuma shugaba kai tsaye a gaba da gaba da rashin adalci da ruwa ya tunatar da shi da abinda Allah madaukaki ya umarci manzon shi sallallahu alaihi wasallama da shi da sauran muminai wa inna hadha min aljahili ce wallahi tabbat wannan na daga cikin jahilai wallahi ma jawazaha umar hina talaha alaihi rawi yake cewa ina rantsuwa da Allah Umar radiyallahu anhu bai tsallake wannan aya ba lokacin da ya karanta musu yayi hakuri ya rabu da shi ya kauda kai kuma ya kyautata ya zuwa gare shi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala umar radiyallahu anhu ya kasance mai yawan tsayawa ne waqafan sai ga ta mubalaga ce mai yawan tsayawa a bisa dokokin alqur'ani mai girma ne rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi alaikum assalam mahallin shahid nan shugaba umar shugaba ne ya cancanci a girmama shi a bashi matsayin shi na girmamawa wannan kuma bai bashi ba sai zamanto abin zargi ne shi sa dan dan uwan shi kamantar da shi cewa na daga cikin jahilai abin da yi قال وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه أنسى من حديث أبو سعيد samura dan jundub wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace laqad kuntu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama gulaman na kasance matashi yaro a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu ahfazu anhu na kasance ina har da cewa ko ina kiyaye wani abu wani zance daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fama yamna'uni min alqawli illa anna hahuna rijalan hum asannu minni fama yamna'uni min alqawli bayya hana ni in yi magana sai in a nan ko a can akwai wasu mutane wanda suka yi ni shekaru in tsakaninmu ne zan zamna wajen mazala sallallahu alaihi wasallama in yi in faɗi abin da ya kamata in faɗi amma inda manya to kuma sai in kyale muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi sai mu dauki wannan hadisi na anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi kuma shi ne karshen babi yake cewa ma akrama shabun shayban shaykhan li sinnihi illa qayyada Allah lahu man yukrimuhu inda sinnihi hadisi ne mai rauni sai dai ma'anar shi tana da kyau shine babu wani saurayi wanda zai girmama ma'abucin hurhura dattijo dalilin tsohon shi face sai Allah maɗaukaki ya ba shi wani wanda zai girmama shi a lokacin shi ma da ya tsuha kuma wannan ƙa'ida ce aljaza'u min jinsil amal abinda kai sakamakon shi daidai abinda kai in ka girmamar da na gaban ka zaka samu Allah zai sanya ma zai baka wanda za su girmama ka in ka wulakantar da na gaba haka kai ma zaka samu wannan wulakanci wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك